الرجيم
bayan ta wani kayo littafin ce
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa ni'imomin da ya mana cikin ni'imarsa da rahamarsa yau muna wuni na takwas ga wannan wata mai girma wata mai alfarma watan daraja watan karɓar ibadori da addu'o'i watan ramadana hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bakwai, daidai da ishirin da biyar ga watan biyu haihuwar isa ɗan maryam dubu biyu da da ishirin shida daidai ubangiji Allah ka yi mana buɗi yau insha Allahu za mu shiga sabuwar sura wato suratul dalaki sura ta 65 a jerin surorin ita wannan sura ta dalaki an saukar da ita ne a madina kuma bisa zance ingantaccen zance ta sauka ne tana bayanin idda da kuma lokacin da manzan Allah ya saki matarsa hafsa da yadda Allah ya bashi umarni da ya dawo da ita da kuma hani ga sakin mace a lokacin da take jinin haila ko kuma bayan miji ya sadu da matarsa shari'a bata bashi daman ya sake ba har sai ta yi jini Uh, sannan ibn umar ma ya saki matarsa tana jini bi mana ya yi jima'i da ita ba ta yi jini bai sake ta annabi ba shi umarni da ya dawo da ita saboda shari'a ta hana irin wannan sakin kuma har ila yau sura tana mana bayanin yadda ake idda da wadda ta saba da wadda yanzu ta fara da kuma wadda ta ɗebe tsammani ta daina yin jini kenan gaba ɗaya da hukunce-hukuncen saki da kome abinda sura kenan take karantar da mu da haka darasinmu na yau za mu yi darasi ne akan saki akan kome akan idda ubangiji allah taimake mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحب يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله مدوكتين سركي يتباين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا كي النبي iza tsallakatun nisa'a fatsallikuhunna li'iddatihinna wa hasul idda idan kun saki mata to ku sake su da idda su sannan ku kiyaye idda umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma idan Allah ya umarci manzon Allah yana nufin har al'ummarsa sayyidina rasulullahi ya saki hafsa sai ga mala'ika jibril da sako daga sama kamar da ita li'annaha sawwama qawwama don hafsa mai yawan azumi ce kuma hamsa mai yawan ƙiyamin laili ce kuma matarka ce tana daga cikin matanka a gidan aljanna da kamar da ita da haka idza talaqatum sa fatalquhunna li iddatihinna in za ku saki mata to ku sake su da idda me yake nufi diya da matarka ta kai da bakanta maka yanzu kayi jima'i da ita shari'a bata baka daman ka sake ta ba har sai ta yi jini jinin ya ɗauke ta yi wanka to sai ka sake ta ina ba ta gani amma in har kasake ta ba tare da ta yi jini ba a wannan iddar akwai matsaloli guda biyu da mata da maza ba mu fahimce su ba idan kasake ta da wannan iddar bayan kayan jima'i da ta kasake ta ta koma gida to wannan iddar da za ta yi jini da za ta yi ba jinin zaman zawarci ba ne an gane don haka yanzu jinin zaman zawarci daga uku ya koma hudu ka ka tsawaita mata lokaci to idan mutum ya saki matarsa kafin ta yi tsarki sakin yayu ko bai yiwu ba sakin yayu amma mutum ya saba wa Allah ka ƙetar dokar Allah don Allah irin sake-saken da muke yi wa matanmu muna kiyaye wannan ka'idar kawai da ranka ya ɓaci ko a cikin daren jiya ka sari da matarka yau da safe ta bata ma rikado na sake ki wani ma saki uku wani ma kwashe kayan ki bar min gida kaga kenan wani abu ne wanda kai a gurin ka ba komai bane amma a gurin Allah komai ne ta yiwu dalilin wannan din Allah ya jarabce ka ko ya jarabci al'umma da haka mu kiyaye sakin ba so ake faruwa in ya faru kuma shari'a ce da haka wasu idda ku kididdige a iddar in za ka sake ta tukuna ka yi lissafi wata kullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku kenan yanzu wanda ya sake matarsa ba tare da ta yi wanka ba bai ji tsoron Allah ba ya saba wa Allah bai kiyaye dokar Allah ba la tukhrijuhunna min biyutihinna sannan idan sakin yayi an sake to kar a fitar da su daga ɗakunansu maganganun malamai ya gabata idan mutum ya sake matarsa raja'i wato sakin kome ba dama ya fidda ita daga gidan in ma gidan haya ne to yanzu shi sai ya bar ɗakin ya je daga kwana a shago ya bar mata ɗakinta ya ringa ɗaukar nauyin abincinta da abin shanta da duk abin da take bukata gwargwadon iyawarsa to inda malamai suka samu saɓani shine idan sakin saki uku ne fa ba da ji'i ba ne akwai damar ko kuma akwai tilastawar shari'a sai ta zauna a ɗakin ta kace da ita wasu malamai suka ce a inda ya saki uku ne to ba zancen kuma ta zauna a ɗakinta wasu ka ce a ko da saki uku ne dole ta zauna a ɗakin don ayar ba ta bambance ba ta ce ne kar ku fitar da su daga ɗakuninsu an gane wala ya karje su ma ɗin kar su fita su ma ɗin kar su fita ku kar ku kore su su ma kar su fita to idan kamar da al'ada take yanzu kana sakin matarka gida take komawa yanzu wake da laifi kai ne ko ita ne kowa mai laifi ne ko to da ya kamata ka same to yanzu kin ga gashi Allah ya kaddara min rabu amma ina baki umarnin ka mene shari'a ta ce ki zauna ɗakin ki zan dauki nauyin ki har zuwa lokacin gama iddar ki idan ta yi tsalle ta ce ni shegiya to kaga yanzu ba laifin ka bane sai ka bata don ba igiya za ka saka ɗaure ta ba tunda Allah ce karka ku karku fitar da su su ma kar su fita illa an yi atina bi fahiyatin mubayyana sai dai idan sun zo da alfasha a bayyane me alfasha zina me alfasha tashin hankali me alfasha masifa tsakaninta da makotanta ko abokan zamanta yanzu ta zauna a ɗakin ta kana ɗaukar nauyinta da kai da ita kana zuwa kawo cefane sai masifa ko kuma a gidan makota ba zaman lafiya ko kuma yanzu ma tana fita fasikanci ne da wannan ta tattara ta bar gidan shari'a ta baka nama wa tilka hududullah waɗannan fa dokokin Allah ne iyakoki ne na Allah Allah ya shimfiɗa mu kaga abin yana da muhimmanci kenan waɗannan bayanin da aka yi na abin da ya shafi saki da idda da aka hana da kuma fidda su daga gidajensu wato ɗakunansu da aka hana tufo dokar Allah ce wa man ya ta'adda hududullahi hududallahi faqad zalama nafsa wanda duk kuma ya ƙetare iyakar Allah ya zalunci kansa da haka idan ka sake matarka da idda ka zalunci kanka idan ka sake matarka ka kore ta daga ɗakinta ka zalunci kanka la ta dare la'alallah yi hudisu ba da zalika amara don ba ka sani ba ta yiwu bayan an yi sakin ta zauna a ɗakinta kuma sai wani al'amari ya faru ila samu daidaito yanzu ka bi shari'a ka sake ta kan idda sannan ta zauna a ɗakinta tun da ka bi wannan dokar ka kare wannan shari'ar baka bi son zuciyarka ba Allah sai gara al'amarin kuma ka nutsu da ita ta nutsu da kai fai za balagana ajalahunna idan kuma suka kai ajalinsu lokacin yankewar jininsu sun yi tsarki sun yi wanka fa'amsu ko huna bi ma'arufin au fari ko huna bi ma'arufin to ku rike su da kyautatawa ko kuma ku rabu da su da kyautatawa ko a sake aure yanzu a kiyaye dokokin Allah ka kyautata mata ko kuma in za ka sallame ta ka sallame ta da kyautatawa a yanzu yanayin da ake ciki ta yi idda a gidanka ta gama yanzu za ta tafi gida ka je ka kawo mota da kanka ka biya kudin motar daukan kayan ka biya leburori sun loda kayan a mota sai ka ce to ga ai dubu ɗari biyu kuma ki je ki dan fara cin abinci kafin ki yi aure eh shari'a ce ba laifi ba ne gabata ya dubu ɗari biyu to kafin ki aure ki ji kaɗan fara cin abinci da wannan don yanzu za ta koma zama mareci ne ba mai ɗaukar nauyinta ba mai saya mata sabulu ba mai saya mata man shafawa ba mai ba ta abinci sai ko ta nema da kanka ai ba za ka zo ka ji an ce ga uwar ƴaƴanka tana tana tana wankau ba ko za ka so ga uwar ƴaƴanka can ta tafi shiƙa ko ta tafi surfe za ka so ba za ka so ba to kare mata mutuncinta don mutuncin 'ya'yanka ne ka ba ta abin da za rinka sayan sabulu da omo ta yi wanka ta yi wanki ta yi kwalliya ƙila wani ya ganta ce yana santa ya aure ta hankalinka sai ya kwanta a wa ashidu zawai adalin minkum in za ku yi saki to a samu su adalai daga cinku zai shaida idan za ka yi kome a samu su adalai daga cikin ku shaida su waye adalai mutanen da suke kiyaye dokokin Allah a bayyane wannan sirri na Allah ne wa aqaimu shahadatu lillah ku kuma shaidin ku tsaye da shaida dan Allah kar ku shaida dan kuɗi zalikum yu'azu bihi wannan shine fa ake muku azi da shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir amma ba kowa ne fa zai saurari wa'azin ya kiyaye ba sai wanda ya kasance yayi imani da Allah da kuma ranar ƙarshe wa man yattaqillaha duk wanda ya tsoron Allah ya kiyaye dokan dokokin Allah ya ja'alahu makharja Allah zai ba shi mafita ina ba ta mun gane Allah zai ba shi mafita kai saki bisa ka'ida ka zaunar da ita bisa ƙa'ida to Allah zai baka mafita me mafitar ko dai wannan matsalar ke tsakaninku da kai da matarka a samu maslaha in mummunan halinta ne ta daina Allah ya sa ta daina ko kuma matsala aka samu yanzu ta tafi to maye gurbinta kuma ba za ka samu cikin wahala ba an gane hanyar samun wani auren kuma zai zo maka da sauƙi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya tsoron Allah yayi akan saki da iyalinsa Allah zai sanya masa mafita wa yarzuqu min hasu la yahtasibkum Allah ya azata shi ta inda ba tsammani ila kana tunanin yanzu in na rubuta wannan matar ya zan yi kuma gashi kila ba ta tsaye da dokokin Allah kila ba ta sallah kai yanzu akan wannan ne abin ya dame ka to sai ka yi niyyar kawai rabuwa da ita kuma sai ka bi dokokin Allah wajen rabuwa to Allah sai ya azurta ka ta inda baka tsammani wa man yatawakkal ala Allah fa wasu kuma duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadatar da shi in ka mika al'amarin ka ba wa Allah ka huta Allah ya alƙawarin ba zai tozartar da kai ba Allah ya yi alƙawarin zai baka mafita inna Allah baligu amri lalle Allah mai kai ƙarshe ne ga al'amarinsa kada ja'alallahu li kulhin qadara kuma kowanne abu da ka gani Allah ya same kaddararsa kowanne abu da gani yana da kaddar yiwuwarsa lokacin yiwuwarsa lokacin karewarsa Allah ya sa kaddara na wata mun gane kenan ai sai an yi aure ake samu saki ko bayanan aure sun gabata a baya amma abin da ke damun dangane da aure sadaki ya yi yawa sadaki ya yi yawa mun sani akwai matsalar rayuwa ta kowane ɓangare ga zaurawa ga 'yan mata kuma ga samarin da ba su da auren kuma samarin suna son auren 'yan matan ma suna son auren akwai wani iri mai dalilin aure din nan na saurari bayaninsa ya ce ya fara amin kamar wasa amma yanzu 'yan mata da zaurawan da suke hannunsa masu bukatar aure amin har ya wuce hankali ya ce matsala ta biyu kuma da ya lura da ita ya sha hira da iyayen yara ga saurayin ga budurwar ana son juna amma iyayen ba za su yi aure da budurwar ba saboda matsalar rayuwa akwai wanda har ma baya so ya ji an ce yassa yau ta samu saurayi saboda matsalar rayuwa to kaga yanzu shari'a ba ta dora mana abin da ba za mu iya ba mu ne muka dora kan abin da ba za mu iya ba kai uban ya sai ka cika ɗakin yarka da kaya kai mai nema sai ka cika akwatina da kaya kowa ba an yi auren ya koma gindin ina kuma yana tagumi yana tarin wani yana bunsa ba shi ya zan yi na biya shi kai ka ɗora kanka me yasa ba za mu azantu ba ku yi local arrangement da kai da mai son yarka kana son yata eh ina son ta je ka kai mata kayan daki a matsayin sadakinka wannan akwatin ka miri shi kayan daki ka dan saya mata zani da rigar za ta sa bi fi sauki ba yanzu in za ka yi kayan aure a kalai ka haura miliyan daya sannan ka zo ka bar sadaki kai ma in ka karbi sadakin naira dubu ɗari biyu da sittin ɗin da suka ce sai an kai dole kai ma sai ka kai sama da miliyan daya za ka aure ka wai ka sai da gona gidajenka guda biyu uku sai ka ɗauki ɗaya ka sayar to saboda Allah in ka bodin kowace ya sai ka sai da gona ka aure da ita kana da ya'ya biyar ka sai da gona biyar kenan yau dokar da gonar kenan to yau kuma ka sai da gonar gobe babu abin sai da kuma ga kanwarsa ta taso ya za ka yi aga akwai matsala sannan wai wa ya gaya muku ne lalle sadaki sai ya kai 260 wa ya gaya muku haka Allah bai faɗa ba manzan Allah bai faɗa ba wannan rigima da kuka ɗora a kanku kuke gwada naira da dala shari'a ba san dala ba shari'a ba ta san dala ba domin dala ta faru ne bayan manzan Allah baya duniya shari'a ta san dinare ne ko dirhami to shi dinari dirhami ba canzawa yana nan inda yake dala ce take canzawa da naira dala da naira sai su canza to bari ma ka ji shi dinara dinari ina rubu dinari ne ko ɗaya bisa hudun dinari to kudin dinaran kan kansa a naira naira dubu hudu ne dinaran kansa a naira naira dubu hudu ne da ɗari uku da tamanin da takwas da ne da kwabo talatin da tara gaba ɗaya dinara dubu hudu da ɗari uku da tamanin da takwas da kwabo talatin da tara kuɗin dinarin gaba ɗayansa a naira kuma an ce wani ubafo za a bayar nawa kenan wani ubafo ɗin dubu ɗaya da wani abu ne ma kenan wani ne ka'ida in ma za a kwatanta da wancan ɗin shi kuma dirhami abin da yake dirham naira 366 da kobo 58 dirhami canjinsa a yanzu ina fata mun gane amma muke ɗora kama abin da shari'a ba ta ɗora mana ba a rubuta dinari a sai ya kai ne a ba da alawa kai maka na uku wai sai ku ce aure ba zai ɗauri ba sai malam ya zo in ji wa in ji ubanwa maye alaƙar limami da aure maye alaƙar limami har malami zai baza riga ya ce in bai kai kaza ba zan ɗaura bai tashi ta mana ba alaƙa tsakanin malami da aure babu alaƙa kwata-kwata a cikin sharuɗan aure guda nawa kaji guda hudu mahalli miji da mata sadaki haka ne shaidu siga ina malami ya shiga ko kun zuƙuro na biyar in dai ka yarda wannan hudun ne babu alakar malami da daurin aure babu alaka kwata-kwata da haka malam ko ka yarda ko kar ka yarda idan uban ya ya ce ya ba ni na ce na karba misali kar ma mi addu'ar misali mu tafi kar ma mi addu'ar misali mu tafi aure ya dauri wallahi to ko da wasa ne kuna wasa ka ce wa abokin wasan ka na baka yata shi kuma ya ce na karba shi ke na aure yayi amma ku zama kuna bin malamai wai ya zo ya muku addu'a ai in bai daba shi kana abu bashi na me wannan zuwan sa kai uku ne wallahi Allah ya sa kai damuwa ne da liman da gora ɗaya suke ai ga mun muna faɗan haƙƙin mu mu ga muna faɗa wanda ya ji ya ji wanda bai ji ko shi ya jiwo son zuciya ne sun fahimta eh na eh shi kenan eh sunan iliminsa sai kawai yanzu saboda Allah ba zawara ce zan nema ta fi aya biyar zuwa goma a ce na bata dubu ɗari biyu kamun aure ta a haƙura mana saboda Allah da wannan kuskure ne malamanmu su ji tsoron Allah malamanmu su ji tsoron Allah idan ka kawo abin da babu shi a shari'a za ka je ka yi wa Allah bayani ka ji tsoron Allah malam na ce da goro na ɗaurin aure da malami a ɗaurin aure duk tafiyarsa ɗaya in ba gora aure ya ɗauru in ba malami aure ya ɗauru ina da malam kun addu'a zai yi to in ma addu'a ne ya kai maka ya kulhu wallahi da fatiha ko eh kai ko baka iya ba me wa annabi ina annabi sahabbai sun ce manzon Allah yana koya mana kafaratul majlis kamar yadda yake koya mana fatiha idan mun zauna mun yi taro kawai sai kowa ya karanta kawai kowa ya kama ga kul huwallahu uku fatiha uku wannan wallahi bid'a ce wallahi bid'a ce komai sunan mutum ka ji addu'a cewa fatiha kafa daya kul huwallahu kafa uku falaki da nasi mai wallahi bi dan bid'a ne shi wannan ba wannan ba koyarwar musulunci bace idan za a fara majalisi ana karanta khutbatul haja idan an gama majalisi ana karanta kafaratul majalisi kowane irin majalisi ne ko na daurin aure ko na wa'azi ko na tattaunawa ko na menene in za a fara ana yin khutbatul haja kuma ba sa yi a gurin daurin auren su ko suna yi ba sa yi wallahi ba sa khutbatul haja su malaman ma da suke zuwa gurin daurin ba sa yi kawai daga an zo an yi tazkiya tazkiya maka ba ka'ida ba ce tazkiya ɗana yana da kaza yana da kaza yana da kaza yayi kaza yayi kaza ya ta kaza kaza kaza wannan ba shari'a bace al'ada ce don su laraba mutane masu jiji da kai da nuna alfahari da dangi na wata mun gane to kana da wani sharadi eh ina da sharadi ta za ta yi aikin gwamnati ta za ta yi karatu aikin banza aikin wofi ce eh tana zuwa ka ce ban yadda ba za ki yi ba wallahi ka ce eh na yadda tana zuwa kace to ba za ki yi ba don wannan sharaɗin ba sharaɗin Allah da manzansa ba ne sharaɗin son zuciya ne wai yana da sharaɗin aure wa ya ce sharaɗin ne daga guda hudu mun karanta ina na biyar ɗin su kawo shi amma ba laifi ba ne ina roƙon alfarma a gurinka kai miji ko kai wakilin miji ka je ga ina neman alfarma yanzu ba sharadi bane duk sharadin da ya saba wa addinin musulunci ba sunansa sharadi ba sunansa son zuciya in ya kai sharadi ɗari duk a banza yake lalatacce ne za ka iyayen yara mata da ala ku ɗauki wani ku jefa da shige ni yata za ta yi karatu yata za ta yi aikin gwamnati yata karatu a je shi a gefe idan mijinta ya yadda in zai kai ta america karatu oho matarsa ce yanzu ya fi kafawa wani bawan Allah mutumin kirki yarsa tana aikin gwamnati da ya aurar da ita sai ya kira mijin gata ya ce lokacin tana budurwa tana karkashi na ni ni ke iko da ita na nima mata aiki amma yanzu na aurar maka da ita yanzu ikonka a kanta ya fi nawa idan ka yadda ta yi aiki in kana so in ba ka so ta bar aiki ban ce kuma ka ban amsa a nan ba da in ka ta ban amsa a nan za ka ban abin da zuciyarka ba ta so kaga mutumin kirki bawan Allah amma yanzu wai yarka tana gidan miji don ka samu wata dama a siyasa na appointment sai ka kashe wa yarka aure wai ka bata appointment in mijin yace baya so ka ce baka yadda ba sai ko auren ya kare auren ya kare kuma zo ana dibi-dibi sai jarrabawa kuma ta zo ta shiga mu yi addu'a ‘ya'yan mu samu mazaje na kwarai kai ka tabbatar ka san haƙƙin matarka a kanka ɗabi'ar yahudi ce ta zo kanmu dole matanmu sai sun yi aikin gwamnati ba yahude marowaci ne idan ya fito daga gidaje neman abinci ke ma ki fita ki je neman naki kowa ya nemi nasa ‘ya'yanku kuma ku san yadda za ku yi da su da haka zai ce ‘ya'yan kasu wuce uku biyu uku kasu zama ka nauyi biyu uku don wannan ba su yi wahalar riƙewa ba to wallahi yadda ukun suka ruku guda talatin ma za su ruku eh guda talatin ma za su ruku kawai kai dai uba ka san wajibin ɗanka a kanka kai dai uba ka san wajibin ɗanka a kanka idan baka ɗauki nauyinsa ba Allah zai tambaye ka idan baka ɗauki nauyinsa ba haƙƙinsa Allah sai ya cire a cikin naka na wata mun gane Allah sai ya ce
wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا تويت إدى mata uku ne ko hudu suke idda akwai wadda ta saba ta riga ta jima ta san yanayin jininta akwai wadda yanzu ta fara yanzu nan ta fara jinin akwai wadda ita kuma tsufa ya zo mata ba ta jinin akwai kuma mai ciki an gane to kowace da yanayin iddata wannan ya sha bamban da wannan wannan ya sha bamban da wannan Allah ya ce wallahi ya isna min mahidi matayen da suka ɗeba tsammani daga haila tsufansu ya zo an ce mata jininsu yana yankewa ne daga arba'in da biyar zuwa sama wata daga shekara arba'in da biyar jinin ya ɗauke ba zancen haihuwa kyantar da ita wata kuma zai dorawa da kan 45 din to wadda ta ɗeba tsammani ta daina yin jini min nisa'ikum daga matanku izirtabtum idan suka yi kokonto to anan malamai sun yi sabani me kalmar inirtabtum in ta yi kokonto kaga abin matsala biyu ce ta tsufa jini ya daina zuwa wannan yanke ba wani matsala to in tabta in fa tsufar ake wa kwankwanto a a in tabtum in kun yi kokwanto jini a ciwo ne ya hana zuwan jinin ko ba ciwo ba ne an bai jabin ko in tabtum in kun yi kokwanto ko ciwo ne ya hana jinin zuwa to ita in ciwo ne wasu malamai suka ce za ta zauna shekara guda ne an gane tun da akwai kokonto a ciki fa'idatuhunna salasatu ashhurin to iddarsu wata uku ne wasu ka ce a in ritabtun din kokwantan ya koma kan tsufan ne rashin zuwan jinin da ka tunda ta tsufa yanzu ba ta yin jini sai mijinta ya sake ta to yanzu idda ta wata uku ne cif ba jini uku ba tunda ba ta yin jinin da ta yi wata uku to yanzu ta fita daga iddar wancan mijinata wallahi lam yahdun wanda kuma ba ta hailar yanzu ta fara yanzu ta fara kila ma lokacin da aka yi auren ba ta ma fara haila ba yanzu kuma an sake ta ba ta fara haila ba ita ma idda ta wata uku ne ba jini uku ba wa wulatul ahmali matan da ke ɗauke kuma da ciki suna da ciki ajalahunna an yaba ana hamlahunna su kuma ajalinsu shine su sauke cikin idan suka haihu shikenan sun gama idda yau idan ka suke matarka da ciki bayan awa ɗaya sai ta haihu shikenan ba ta da iddarka da daga haihuwarta kuma bayan awa ɗaya jininta ya ɗauke shikenan tana yin aure a wannan wunin an gane to wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya kiyaye dokokin Allah akan aure da saki al'amarin sa zai zama da sauki al'amarin sa zai zama da sauki akan al'amarin aure na wata mun gane sai ya ce ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ذلك أمر الله أنزله إليكم وأن الأمرين نا الله umarni na Allah da ya saukar muku wa man yattaqillaha duk wanda ya kiyaye dokokin Allah ya ji tsoron Allah yi kafir an sayyatihi Allah zai kankare masa munanan ayyukansa wa yu'zim lahu ajara kuma ya girmama masa ladansa ya bashi lada mai yawa duk fa wannan matsala kan aure ake yi kun san abin ya da girma ka rike iyalinka cikin shari'a idan za ku rabu ku rabu cikin shari'a kai mutum ne namiji mai cikakken hankali lokacin da matarka take kuma hankalinta bai cika ba da aka kai ake ta jawo kunne ba ita ba sai Allah ya ce
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي
التي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم كزونا دماتان a inda kuka zauna gwargwadon samunku gwargwadon samunku wani zai gina wa matarsa gidan sama ya kawo mata ma'aikata mai shara daban mai wanki daban mai wanke-wanke daban mai gyara mata gado daban samunsa ne wani kuma tsangaya zai yi kara zai samu ya tona rami ya binne ya samu ƙasa ya yaɓe ya sa jinka shi ya samu sa kenan askinuhunna min hasukantum min mujrikum ku zaunar da su matan inda kuka zauna gwargwadon samu kenan da mutum zai yi aure ya ajiye ta a gida shi kuma ya je kama hotel yana kwana a hotel ya kiyaye dokar Allah bai kiyaye dokar Allah ba a wala tubaruhuna litudayqu alaihina kar ku cutar da su dan ku takura musu yanzu baya santa shi kuma kila yana jin kunya ya sake ta haka kawai to sai ya cutar da ita ta hanyar gurin zama dan ta ce ta gaji ta nema sababin saki to kar ku yi haka wayan kunna ulata hamlin idan matan da kuka sake masu ciki ne ka sake matarka da ciki ba an fiko alaihi to ku ciyar da su Allah ya ce da su da ita da wa kenan da ita da abin cikinta rashin lafiyarta abincinta suturarta komai abin da dan adam yake bukata hata yanzu ana hamlahunna har sai sun ajiye cikin nasu har sai sun haihu fa in arda'ana lakum idan kuma suka shayar muku da 'ya'yanku fa'atuhu na ujurahu na tuku basu ladansu wa atamiru bainakum bi ma'rufin ku tattauna tsakaninku bisa kyautatawa ila ka sake ta jin zafin wannan sakin tace ba za ta shayar da dan ba sai ka biya ta shari'a ta bata dama yanzu nonon ba naka bane dan ba kai kake ce da ita ba yanzu ita ke nemo abincin da za ta ci har ruwan nonon ya zo to ba naka bane yanzu sai ka sai ruwan nonon nawa za ka biya ni? to wajen tattaunawa aka ce to da kai da ita to ku tattauna bi ma'arufi ke kar ki ga ko kar ki nemi hanyar takura masa ki dora masa abin da ba zai iya ba kai kuma kar ka cutar da ita ka ba ta abin da ba zai amfanar da ita ba yanzu misali ka saki mata da ciki sai ka ce duk wata duk kwana za ka bata naira hamsin ka yi adalci? ba ka yi adalci ba naira hamsin mai za ta yi akalla duk kwana ka bata naira dubu kaga wata da nawa kenan dubu talatin kaga duk wata sai ka bata naira dubu talatin iya adadin watannin za ta haifi a za ta yayi da wuya ko sai ka rika bada albashi ka yi bauta kawai har sai ta yayi dan kaga ba ta da ta yayi da wuri ba kuwa wa in ta'asartum in kuma abin ya gagara an kasa daidaituwa ita ta ce kaza kai ka ce kaza ni fa in ba haka ba to ni ba zan iya ƙara kuɗi fiye da haka ba to ni ma in dai ba yadda na faɗa ba ni ma ba zan rage ba fasaddu lahu ukhra to sai a nemi wata mata daban kuma ita shayar da shi sai ka ɗauka ka kai ma wata ta shayar maka da ɗanka liyun fik zu sa'atin min sa'ati mawadaci ya ciyar daga wadatarsa alhaji in kana da hali ka yalwata wa iyalanka in kana da hali ka yalwata wa iyalanka in ba ka da hali kuma wa man ku za alaihi rizqu wanda aka kuntata wa arzikinsa shi baya samu falun fik mimma atahu Allah to sai ya ciyar daga abin da Allah ya bashi ke ma sai ki hakuri haka Allah ya jarabce ki kowa da jarabawarsa Allah da ya kai ki gidan wanda bai da shi to ki yadda Allah ne ya so ya ganki a hakan kar ki hangi gidan wance kanwar ki ce gidansu gaja gaja yayar ki ce gidansu abinci ba to kar ki kallaci wannan shi sa wani alkali mutumin kirki idan mace ta kai karan mijinta ba abinci baya kashe mata aure sai dai idan mijin ne yake mata rowar abinci ya ko ne yana samu amma zai je waje ci mai kyau ya batta cikin halin ni'yansu kaga wani azalimi ne ɗayan kan shakku amma kin san duk mummunan abincin da kika dafa za ku ci da mijinki komai muninsa komai kyansa za ku ci tare kin san waje baya cin abinci amma kin dafa abinci ya shuri da shi ya fita bai dawo ba sai sha biyun dare ko wani azumi da dare ne mantan ce azumi yake yi ai akwai dalili wannan azalimi ne don me la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora wa rai ta yi wani abu sai abin da ya bata na ta baku labarin wata mata wani mai meta mu wani mai hali ne yana da gona a ƙauye to a makwata a makotansa a gonar akwai wasu miji da mata tare suke noma idan an gama noma an tashi sai ta karyo busassun itace da ɗora a kanta ta je gida ta dafa abinci kai da haka kakanninmu suke yi ana nan sai mijinta ya rasu allah ya ɗauki rayuwarsa da shekara ta dawo ya zo ya ga duk makotansa a gona amma bai ga wannan matar da mijinta ba sai yake tambaya ina su wani ne aka ce ai mijinta ya rasu ta Allah sarki ku raka nan je mata aziya ya je mata aziya da ta gama ta kaba sai ya ce to zai tausaya mata ya aure ta sai ya auro ta da sigar me tausayawa mala in zaka auri mata kar ka tausaya mata aure ta kawai dan kana santa kada sigar tausayi ta shigo ciki idan sigar tausayi ta shigo ciki to lalle tabbas ta bangaren ka akwai matsala don wata sai ka goranta mata kawai aure ta kana santa to shi ya aure ta da sigar tausaya mata mutum mutumin kirki ne shi wanda ya aure ta a gari kofar gidansa bai rabo da jama'a musamman in lokacin cin abinci yayi matan sun saba za a tuka abinci da yawa a fito da shi ko gida kowa ya ci matan biyu ne ita ce ta uku gidan babban gida ne zaure biyu ne a gidan akwai zauren kofar gida akwai zauren shiga cikin gida to tsakanin zauren kofar gidan da zauren shiga cikin gidan akwai gunda ake aje itace mota mota lokacin da amarya ta fara girki jama'a sun tare a kofar gida da lokacin abinci yayi shiru shiru ba kawo abinci ba mai gida sai ya shiga kai matan gida ina abinci ne a tambayi amarya amarya ta mai abinci ki amarya ina abinci ta ce ban yi ba biki bai me yasa biki ce ba ita ce ba ita ce eh sai ya fito sai ya ga itace ki riga guda ce yanzu ke saboda Allah ga itace a ta ni jiha ba kai kuwa ni in je dauko mai itace a can kawo ma nan a ba kai sa ba me amfani yaran gidanka su fasa itace su kawo min murhu na ya girki hakan ma za a kai ke ke ce fa a gona da ke da mijinki kuke noma sai kun tashi daga noman fa ki yi itace daga daji kawo har gida ki ita ce ni ce ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba eh kun yi shiru ta ce eh ni ce amma ka roƙi Allah ya mai da kai irin mijina idan ya mai da kai irin mijina irin yadda nake masa to zan maka fiye da haka da haka kowa da yadda Allah ya ajiye shi ke ki yakuri idan kin samu miji talaka to ina wata mun gane sai Allah ya ce
wa ka'ayyin قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا سورا وتن آية سيجعل الله بعد أسر يسرا bayan tsanani Allah zai sanya sauƙi idan kina ganin mijinki yana da ƙaramin samu ba kya samun biyan buƙatar ki to ki yi haƙuri a hakan ma wata rana in an ci miyar ba nama wata za a samu nama ko kifi hakan zai nuna nan gaba ma ƙila wannan wahala ma an daina ta kenan Allah ya alkawari Allah zai sanya mafita bayan tsanani Allah zai kawo sauƙi waka ayi min qaryatin da yawa daga cikin wasu alƙaryu ayi mutanen alƙaryun atat an amr rabbiha wa rasulihi suka saba umarnin ubangijinsu da kuma manzonsa fa hasabnaha hisaban shadidan sai muka musu hisabi hisabi mai tsanani wa azabnaha azaban nukura sannan muka yi mata azaba mummunar azaba fazaqat wa bala amr rabbiha am amriha suka dandani sakamakon mummunan aikin su wa kana aqibatu amriha khusra karshen al'amarin wannan alƙarya dai asara ce Allah sawaka lokaci ya yi insha Allah zamu tsaya anan sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma lafiya ai dan Allah dan Allah malam ya aiki ya ake wankan kan gawa shi ma kamar wankan tsarki ne jinin da yake fita ta dubura wato jinin basir yana kare azumi malam da gaske ne idan mutum ya mutu ba a raba abin da ya bari wai an bar shi da da an bai nauyi a kai malan da gaske ne idan mutum ya mutu ba a raba abin da ba a raba abin da ya bari ba ba a raba abin da ya bari ba na'am idan mutum ya mutu ba a raba abin da ya bari ba wai an bar shi da nauyi a kai aka an bai tambayar to na farko wankan gawa ana yin sa ne kamar wankan tsarki da wankan haila da wankan janaba da wankan juma'a da wankan idodi guda biyu da wankan shiga musulunci da wankar gawa duk sufas ɗaya ne niyya ce kawai take rarrabawa ina wata mun gani na biyu jin da yake fita ta dubura dalilin ciwon basir baya kare azumi ba shi da alaƙa ma da azumi na uku idan mutum ya mutu ba a raba dukiyarsa ba wai an ɗora masa da wani nauyi ne na ruwansa shi yanzu ba tasa bace bai da dukiya yanzu ya mutu ai yadda mutum ya zo duniya haka zai kuma gaban ubangijinsa bai da dukiya yanzu yanzu dukiyar ku ce ya rage naku matsalar kawai shine idan bai ɗora ku akan hanya mai kyau ba ya bar muku dukiya kuka alwaranci da dukiyar to wani zai iya shafar sa an gani amma an ba haka ba ran ba ruwansa ya riga naku kuma wallahu alam assalamu alaikum malam washin sadaki da ake barwa nawa ne nawaye sadakin da ake barwa nawaye na ya ne na mata da za a aura ne ba na uba ba ne ba na uwa ba ne nata ne amma mu mun ɗora kan wata al'ada idan an biya sadakin to kai uban sai ka cika wani abu daga aljihunka ka hada da nata sai ka saya mata kayan daki kaga ba kwace mata aka yi ba kenan to kamar yadda ake to misali yanzu an kawo naira dubu ɗari biyu sai wai a raba biyu uwar a bata dubu ɗari kai ma ka rike dubu ɗari wai ita ma akwai kayan da za ta saya Allah ya raba mu talauci talauci mugun abu ne wallahi ina ruwanki da auren yata ina ruwanki da auren yata har da zan mu kira da wani haƙƙi a cikin sadakin wa'in bashi ki sai wani abu babu nauyin yana kanka ne bawan Allah shi yasa wasu naga an, an sa ranar aure an daga me yasa uwar bata shirya ba ko kai ka shirya tunda bata shirya ba to shi dan tana daukar wani bangare na auren daga ka'ida sadaki na yani an gane Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka alhamdulillah